يرسلوا ذلك أي إرسال الرسل أي كوما ذنين إزواء غريسو أن لم يكن لأن لم يكن سبو دا تشيوا اللام مقدرة wato akwai lami muƙaddara wahiya an dinnan muhaffafatu muhaffafa ce daga annan saboda cewa lamarin da sha'anin aili annahu wato an yi tafifin anna ne sunan nata ya zama mustakin da mustakin ne kuma labarin ya zo jumla shine jumlar lam yakun rabbuka ubangijinka bai zama muhlikal qura wanda zai halakar da alƙaryu ba Allah ba zai halakar da al'umma ba لغلبة رحمته من رجال رحمته لا ينزل العذاب على من هالف وعصى Allah ba gaggawa saukar da azabarsa akan wanda ya saba masa ko ya sabe shi ta takarrar alaihim al-inzab wa tawi sai gargadi da ba da tsoro ya maimaita a gare su in sun ji to sannan ne azabar za ta saukan musu bayan da za a Allah ya halakar da alkariyu da zulmi dan sun aikata zalunci minha daga mutanen alkariyu wa ahluha gafilun alhali mutanen alkarya suna rafkanannu ai lam yursal ilaihim rasul ba aiko manzo ba gare su yubayyinu lahum da zai musu bayani alhamdulillah ta shi kullun darajatun akwai tambaya ne A'a ai ga abin da yake ya fi karfi ai koyaushe aka samu ati musiyama ila laili mata yabda ulaili yaushe ne dare yake farawa yabda ulailu min alghurubi dare yana farawa daga faduwar rana da zarar rana ta fada ai dare ya fara da zarar rana ta faɗi ai dare ya fara a cewa kuma wannan hadisi na sayyidina Umar sayyidina Usman cewa sukan yi sallar magarba yayin da suka ga dare baki ya yi kafin a ce sun yi buɗe baki sannan daga ba su yi buɗe baki ba to su ba su gane abin da ake nufi ba ne su yi buɗe bakin anan ana nufin su ci abinci ba sa cin abinci sai bayan sun yi sallan magarba sannan suke cin abinci amma ba buɗe baki na misali a ci dabino ko a sha ruwa ko abin da ya kama da haka ba yauwa ba wannan ba ne koyaushe hadisi sashensa na fassara sashe shi yasa wanda zai ɗauko hadisi ɗaya daga hadisai ɗari da aka ruwaito a babi ya ce wai dole wannan ne hujja to ina ragowar casa'in da tara ina ragowar casa'in da tara ɗin su duk sai a ajiye su dan dai wannan ya dace da zuciyarsa a ɗauka a kafa shaida da shi ai bin son zuciya ne ai koyaushe a ɗebo duka a haɗa sannan sai a gano me ake nufi eh sannan sai a gano me ake nufi yanzu wani kawai sai da kowar mudallaka ta tara basu da amsa na salatu da ya ce duk mace da aka saki ko ta tare ko bata tare ba ta je ta idda ko mai ciki ce ko ba mai ciki ba ce ta je ta wannan a'a yalla ya dauko wal mudallaka ta dinnan ta surar bakara ya koma can suratul ahzab ya dauko daya aya da ayyuhal ladina amanu za nakatul mu'minati thumma talaqatumuhunna ya koma suratul dalaki ya dauko cewa wallahi ya isna min al mahiri wallahi lam yahirna wa ulatul ahmar sannan ya hada ya fassara amma a daina tsakura a ce za a yi fassara ba daidai bane son zuciya ne to alhamdulillah warai kuwa warai kuwa na farko ya hangi cewa sun fi illa shi ya sa ya kokarin bari sannan ya zamo mai yawan mai da lamarinsa ga Allah ya yawaita ambatan Allah da niyyar cewa Allah ya tsarkake zuciyarsa musamman kuma ba irin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke dawo tsarkakar zuciya daga zunubai ya zamo duk laifuffuka sun fita daga zuciya irin yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun finna kamin hunna mujtahida ko haka aka karanta wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun qala allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wali kullin min al'amilina darajatu akwai daraja daga kowa akwai daraja ga kowa daga masu yin aiki daidai aikin na kirki ne masu aikin kirkin hawa-hawa ne wani ya fi wani wani ya fi wani wani ma ya fi wani haka dai abin yake haka nan kuma in aikin wanda yake ba na daidai ba ne na sabon Allah ne shi ma masu yinsa kowa da matsayi wani mummunan aikin da yake yi bai kai yadda wani yake yi ba yadda wani yake yi ya fi yadda wani yake shi yasa kowanne da nasa matsayin ta fuskar kirki ko ta fuskar rashin kirki akwai daraja min ma amilu daga abin da suka aikata min khairi na daga alheri wa sharrin ko sharri wa ma rabbuka bi gafilin amma ta amal amma ya amaluna ubangiji ba mai barin abin da suke aikatawa bane ba makawa da abin da bayi suka aikata za su ga sakamakon sa wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato da yace darajatun jaza'u to wato akwai kira'a dai a nan akwai a يعني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين wa rabbukal gani ubangijinka shine mawadaci an halkihi daga halittarsa wa ibadatihim da bautar da suke yi Allah subhanahu wa ta'ala da yace a bauta masa ba wai yana bukatar bautar bane ba abin da zai da bautar bautar in an yi bayi masu yin bautar su suka amfani kansu da bautar amma Allah subhanahu wa ta'ala ba wai yana amfanuwa da haka bane haza wannan murattabun abin ɗorawa ne alama kaulahu bisa abin da ya gabata jawabin amma yuqalu amsa ne daga abin da ake cewa hasanul kulli min da'in wa asira jazao kin da yake kowanne daga masu bin da masu saban yana da sakamako la mafarra lahum minhu ba su da maguda daga gare shi me yasa ake jinkirta musu me yasa ba a gaggauta wannan gare su fa ajaba ubangiji yaje ya ba da amsa da annal gani cewa saboda shi mawadaci ne bala an tafi ba amfanuwa da biyayya mai biyayya hakanan sabon mai sabo baya cutar Allah da komai shi yasa inda yazo a sashen hadisai da a ce duk mutane za su zamo masu cikakkiyar biyayya su zamo kamar zuciyar wanda yake ya fi kowa biyayya daga Allah a ciki to duk ibada da za su yi kas su ɗauka za su cuci Allah da komai haka nan ma kuma idan da za su zama sun lalace zuciyar sa su zama bisa zuciyar wanda ya fi kowa lalacewa a cikin halitta to ba abin da za su rage Allah ba abin da za su rage wa Allah shi yasa inna ma hiya amalukum uhsiha lakum ayyukan ku ne ko bayi nake kiyaye wuta gare ku a in zo rahama ubangiji ma'abucin rahama ne ma'abucin rahama ne rahamar da yake ta yalwaci komi wato yanda yake inna rahamati tasbiqu garabi wa rahamati wasi'at kulla shay in ya sha in Allah ya nufa ya sai ku ya iya tafi da ku ya ala makata ko dai ana nufin ya ka mutanen maka ko duk wani ma mai saba wa Allah dan ka saba wa Allah kaka dauka dan ka gagari Allah ne dan an kyale ka kana saba wa Allah ba wai dan ka gagari Allah ba a'a Allah yana jinkirta ma ne zuwa lokacin da ya ɗeban ma in ya ga dama a yanzu nan sai ya tafi da kai in duk mutanen duniya Allah ya so ya tafi da su sai ya tafi da su yanzu mafi gaggawa daga kifta ido bil ihlaki da halakarwa wai salim malikum masham ya kawo waɗanda ya nufa su zamo su ne maimayanku daga baya min alhalki daga halitta wato yana daga rahmar Allah wato wa min ajil zalika baqaul halqi zama wasu ma'abucin rama shi yasa ya kyale halitta min gairi istisalil halaki lahu ba tare da ya tumbike su ba tumbikewa ta halaka ko da da ya saukan musu da wasu abubuwan saboda irin ayyukan su cewa zahar al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabata idin nas to amma dai ba a tumbike su gaba daya ba a ce an halakar da su irin yadda aka yi wa adawa aka waye gari ba kowa a cikinsu ko wanda aka yi sabodawa aka waye gari ba kowa a cikinsu in ba waɗanda suka yi imani ba kuma ya kawo waɗanda ya so daga baya ayyu shi ya farar wa yujid ba da sabikum ya samar bayan tafi da kuma sha wanda ya nufi samar da su kama an sha'akum irin yadda ku nan kuma dai ai farar da ku yayi min zuriyati qaumi daga 'ya'yan wasu mutanen aharin daban yanda ku nan da can ku ne ba ku bane ba wanda za ka nuna a nan ka ce shekara ɗari da ta wuce yana nan duniya ina babu wannan shi ya amma kowa zuwa ya to kuma a yanzu in Allah ya so duk wanda suke nan ya iya tafi da su kuma ya kawo su ya kawo wasu su zamo mamayansu ashabahum da ya tafi da su walakin na hu abqakum sai da Allah ya wanzar da ya wanzar da ku rahmatan lakum dan rahama a gare ku inna ma tu aduna إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين wato da aka ce wasu mutanen aka ce wa hum ahlu safinati nuhi su ne wanda suke shiga jirgin annabi nuhu wa zuriyati da kuma zuriyarsu min ba'dihim daga bayansu min alquruni tun daga tsare ko ila zamani ko har zuwa zamanin ku an faɗa duk wanda suka saura a mutane daga zuriyar annabi nuhu ne wa ja'alna zuriyatahu humul bakin inna ma tu'aduna hakika abinda ake muku narkonsa da shi min sa'ati na daga sa'al kiyama wal azabi da azaba la'at abu ne wanda yake yana nan tafe la mahalata ba makawa ba makawa yana nan tafe shi'atin din shine labarin inna amma amma sarrafa ne da rama mukaddara akan yadda aka shafi wanda yake wato an shafe ta ne liltika isakinin shi yasa wannan tanwini nasa iwarun an harfi tanwinul iwari ne an harfi wa ma antum bi mujiz ko dinnan bayan da za a ku iya gudu daga azabar Allah in kun ga azabar Allah bata same ku ba to dan ba aiko ta ba amma ana aiko ta ba ku da matsayira fa'itina azabana ba za ku iya tserewa azabar Allah ba ai farina min azabina ba za ku iya gudu daga azabar Allah ba bal huwa mudurkukum la mahalata bari ba makawa zai riske ku
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل لهم تنيدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم يا متانينا اعملوا كي أيكي على مكانتكم بسهالكم أم فدا مكو ku ba da gaskiya amma kun ga ko ba za ku ba da gaskiyar ba to duk abin da kuka ga za ku yi ku je ku yi ma shi yasa wannan i'malu din amri ne na tahadidi na ba da tsoro umarni ne na ba da tsoro amma ba wai ana nufin an halatta musu su yi abin da suka ga dama ba a'a ana ba su tsoro ne kamar ka ce da wanda ba biyayya ne duk abin da ka ga dama ma ka je ka yi ma ma'ana shi zai ga sakamakon aikin nasa ku yi aiki bisa halinku inni amil ni ni ma mai aiki ne ala halati bisa halina ni da na zaɓi yadda da Allah biyayya da Allah a gaskata umarninsa yin aiki da duk abin da ya umarni da shi da hannuwa daga hannunsa zan ci gaba da haka ko kuma da kwace wannan bai muku ba to ku je ku ci gaba da abin da ya yi muku fasofa ta alamuna shi yasa irin wannan haza amurta daidai wannan umarni ne na ban tsoro wa zajirin da tsawatarwa ya yi kama da faɗin Allah in imalu ma shi'itun ku je ku yi da abin da kuka dama da kuma faɗin ubangiji da kuma faɗin manzo Allah alaihi salatu wassalam cewa idan baka jin kunya to ai komai ma ka iya idza lam tafsir in dai baka jin kunya fasna ma shi da ai komai ma ka iya aikatawa ba wai ana nufin cewa ka je kai abin da ka ga dama ba a'a to a fasaufa ta alamuna da sannu za su san manta kono wanda wato masulatun man dinnan masula ce ta zama mafuli ne na alima din ita wannan alima din mai ma'anar arafa ne shi yasa kenan mai nasartar mafuli ɗaya ne kenan yadda shi mafassiru ya tafi li ilmi irfanin wa zanni tuhuma ta ajiyatun liwahidin multazama inda ibn aqilin yake an ibn malik yake faɗa a alfiya akwai wadda suka ce wato alima ce wadda take ta zuci ne na sautar maf'ulai biyu ya zama mandan maf'uli ne na farko wato maf'ulin na biyu an shafe shi ne halatahu kwasan wanda a ƙarshe a kyakkyawa za ta zamo gare shi a halinsa zai zama akwai kuma kaɗan da suka ce ita wannan mandan wato istifaniya ce shi yasa ta yi ta'alikin alima din nan ta yi ta'alikin ta alamuna daga ce ta nasabci maf'ulanta za ku san wane ne gida a bayyabo a ƙarshe za ta zamo gare shi ayil aqibatul mahbubatu ayi ƙarshe abin yabo fi dari lahira a gidan lahira a na hannu mu ne za mu samu haka am amsu ko ko kure waye ƙarshen sa za ta zamo a bayyabawa والمراد بالآكبة المحمودة أبن أكي نفي دا كرشان أبي يبو الراحة التامة كوتو تككي والسرور الكامل da farin ciki wanda yake cikakke wanda ba wani nau'i na gurɓatawa da ke cuɗanyarsa innahu lamarin da sha'anin la yulifu zalimuna wanda suke azzalimai bayan da za a yi azurta wa su a yi azzaliman alkafiruna wanda suke kafirai kafiri kan ba shi da wata hanya ta azurta domin ko da ya je wajen Allah azaba ce azabar ko da take madawwamiya in an sa shi a wuta shi kenan yuriduna an yi harju minan nari wa ma hum biharijin min hawla mu azabun muqim ko yaushe kafiri zai ta kokarin ina ma zai samu hanya a ce ya bar wuta amma bayan da za a yi ya bari shi yasa ya shiga cikin azaba wadda take madawwamiya to wajalu وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون to waja'alu lillahi wannan haduwa ne a cikin ambatan wasu ayyuka munana na larabawa a zamanin jahiliya haza min jumlati qaba'ihim wannan yana daga cikin jumlar munanan su wa sulanin qulim da tabewar hankulan su ayyuka da suke munana waja'alu sun sanya nasiban dangare lillahi ga Allah ai ku faru maka ta kafiran maka sun sanya wa Allah wani bangare min zara'a daga abin da Allah ne ya halitta min alharfi na daga noma in sun yi noma sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne wannan eh na Allah ne walar ami haka nan dabbobi in dabbobin su sun hayayyafa sai a ware wani kaso a ce wannan na Allah ne haka kuma sai su ware wa gumakan su nasu raba a noman da dabbobin sai su ware wani raban a cikin noman ce wannan kuma na gumaka ne su ware wani rabon daga dabbobi su ce wannan ma na gumaka ne ya sirifunahu shi rabon Allah suna ba da shi ne suna sarrafa shi ne ilar rifa ne zuwa baki in an yi bako su sai a ɗauka daga rabon Allah a bashi abinci wal masaki ne ko wanda suke almajirai in an gamu da wanda yake almajiri wanda bai da komai to daga rabon Allah za a ɗauka a bashi wani sharaka ihim nasiba sun sanya rabo kuma da gumakansu ya sirifunahu rabon gumakan sai su ringa ba da shi ila sadanatiha zuwa masu hidima ga gumakan shi yasa wani lokacin sai a waye gari masu gadin gumakan sun yi kuɗi sun zama masu kuɗi da yawa saboda da abin da aka kawo gumakan nasu ne eh nasu ne ba wani ake ba ba faqalu sai haza lillahi wai wannan shine na Allah da za'anihim da riya wasu akwai kira a biyu a nan zairar ko dai da fata bi za'anihim ko kuma bi za'umihim wanda kowace dai daga cikin kirawoyin sar'iyya ce wa haza su ware wani kuma su ce wannan kuma da shuraka ina na gumakan da suke bauta wani wato fakanu yana daga al'adar su za su karfi nasibin la sha'u min nasibiha idan wani abu daga rabon Allah ya fada a cikin rabon gumaka wato idan wani abu daga rabon gumaka ya fada a rabon Allah kamar misali aka yi iska sai iska ta ɗiba ko kaka ta zuba a ɓangaren wanda yake na Allah iltaƙadu sai su tsinto shi su ce Allah ai ya wadata Allah shi ya wadata ai amma guma ka ka a tauye musu a wafi nasibi ya shi min nasibi in kuma na biya faɗa a raban gumaka daga raban Allah tara ko sai su kyale wa kalu su ce inna Allah ganiyun an haza ai Allah ya wadata daga wannan كما قال تعالى كما يدعو بنجي تبارك وتعالى يتي أي وكانوا إذا رأوا ما عينوه لله ألتا كما yana daga abin da yake wato laifin nasu wato ko a can baya da yake fama haɗul kaziri inda ake cewa sun yi magana da ba gaskiya ba a tasanifu a tansifu a tansifu da suka raba abin biyu inda suka sanya rabin abin da Allah ya halitta abinda Allah ya faru da shi min alharsi daga noma wal an'ami da dabbobi suka sanya shi lahu shi ne na Allah rabi ko suka sanya ga gumaka alhali haƙƙin duka a ce na Allah ne tunda waye ya halitta Allah kuma kana ba halitta suke ba me na ware musu nasu raba yana yi wa annan zama cewa za'amu din da aka ce bi za'anihim dangane da sun yi da'awan mulkin ja'ali da kuma farar da sanyawa min indihi daga gare su sun dauka mulkin su ne shi yasa sa iya yanda suka ga dama noman nan suke ganin mulkin su ne dabbobin nan suke ganin mulkin su ne shi yasa a ganin su sa iya di yanda suka ga dama sa iya di yanda suka ga dama Allah ne mulki na hakika ai na Allah ne ai da sai su bar wa Allah duka kayansa wa kanu sun kasance idza ra'aw ma ayyanu lillahi aska in sun ga wanda suka ware wa Allah ya fi kyau sai su musanya su ɗauko wanda yake bai kai kyansa ba na gumaka a ce to wannan yanzu shine na Allah wanda ya fi kyan ya koma na gumaka amma sun ga wanda yake na gumakan nasu ya ce sai su kyale musu kayansu don sun fi son gumakan idan abin da suka sanya ga gumakan ya halaka badalahu sai su ɗauko wani musayinsa daga abin da suka sa ga Allah amma idan na Allah ne ya ƙare ba sa cewa ba za su ɗauko daga na gumaka su ba su sa a zan sa ai ba komai shi ya wadata a sa amma ya hukumu kan irin wannan hukunci nasu ya yi muni shi ne fama kamar su kayan abin da yake na gumaka su fara sulullah ba a saduwa ga Allah ai lijafi ba a saduwa ga jihar Allah wa ma kana lillahi wanda yake ko an sanya a bangaren na Allah fa wai sirri la shuraka to wannan ne yake saduwa ga gumakan nasu sa'a ma ya hukumu irin wannan hukunci da kafiran nan suke abin ya yi muni wannan hukunci ya yi muni ya kai inda ya kai a muni hukumu haza shi ne wannan hukuncin nasu
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك أكنن كما زين لهم ما ذكر kamar yadda ya kawata musu yadda wato shaidan ya kawata wa kafiran nan na maka wannan abu da aka ambata ko kuma kamar zuyina lahum ma zukira yadda aka kawata musu abin nan da aka ambata haka ma shuraka uhum wanda suke tare da su a wajen bauta suke tare da su da Allah min aljinni na daga aljanu zayyana suka kawata wa likasirin min almushriki da yawa daga kafirai suka kawata musu qatla auladihim cewa su ringa kashe 'ya'yansu su ringa kashe 'ya'yansu bil wa'adi ta fuskar binne su suna da rai huwa dafnul inasi bil hayati shine a dau ya mace a binne ta tana da rai mahafatal fakari dan tsoron ta wahala ta game da talauci wal ari ko airi ko ta auri miji wanda yake talaka ta zo tana wahala shi yasa a maimakon haka wai suka ce su gwammace su binne su da rai wanda irin wannan shine ake kira mau'uda qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala yace wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat tuna wakacin da wadda aka binne yarinyar da aka binne ta da ranta za a tashe ta a tambaye ta ke wani laifi ne ne kika yi har yasa aka kashe ki shi yasa wa'adu yana daga mummunan ɗabi'u na mutanen jahiliya shi yasa wa'insu 'yan kaɗan da Allah ya tsira ba sa yi suke alfahari da haka daga baya kamar faras dako yana alfahari da cewa kakansa baya haka bari kokari yake ma ya ga ya karbi 'ya'yan da ake so abin da dare wajen dillazi mana alwa'idati wa ahayal wa'i da falamiu idi wajen dillazi mana alwa'idati wa ahayal wa'i da falamiu idi to nan akwai kira'o'i guda biyu wanda suke sabi'iyya kira'a dai ta mafi yawan makaranta wanda na fi haka ya karanta abu da kasirin haka abu abu na ala'i haka asimu da hamzatu da kisa'i dai haka duk wannan makarantar shida haka suka karanta shine wata zalika zayyana li kasirin min al-mushrikeena qatla auladihim shuraka'u ya zama shuraka'uhum din wato shine fa'ilin zayyana shi ne yake bin rafi shuraka din da raf'a fa'ilu zayyana fa'ilin zayyana ne to wani kira'a ne ta tafi shura shi kuma katala maf'ulin zayyana din ne shi yasa zayyana ga fa'ilinsa ga kuma maf'ula a wato an jirkinta fa'ilin ne daga maf'ulin aka fara gabatar da maf'ulin wanda shine katala katala auladihi wa fi qira'atin akwai qira'a ta Abdullahi ibn Amir لبنائه للمفعول بجنا زينا دنجا مفعول زينا كينا ورفع قتل da rafa'an ta katalo bisa cewa na ibul fa'ili ne wa nasbil aulad da kuma nasartar auladu bihi da shi katalu din katalu din masdari ne wanda zai aiki kamar aikin fi'ilinsa zai zai rafa'an fa'ilinsa ya nufarci wato maf'ulinsa to anan wanne ne maf'ulin shine aulada aulada wajen shuraka'i da kuma jaranta shuraka'i وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم Jala'ar Abdullahi na Amirin kenan daga cikin makarantar nan bakwai wanda ma duk ya girme su kuma akalla ya ba na farkon su a wafati shekara biyu wato domin shi Abdullahi na Amir ya wafati jira ta 118 an haife shi jira ta 108 tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka saboda ba a madina bane bai ga annabi ba amma ya karbi kira'a wajen abu darda ya karba wajen sayyidina usman ya karba wajen gaggan sahabbai shi yasa duk makarantar nan bakwai ya fi su gajeren isnadi domin shi mutum ɗaya ne tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallama ko dai sayyidina usman ko abu darda shi yasa kira'a tasa tabbatacciya ce akwai wasu da yawa da suke suka akan kira'a tasa musamman a nan cewa ai abin da ya ya kawo fasalu yadda suyudi yake faɗa wa fihil fasalu ya kunshi fasalu kenan bai na murafi wal murafi ilai tsakanin murafi da murafi ilai murafin shine katalu murafi ilai kuma shine shuraka'i aka yi fasalun bil maf'uli da maf'uli wala yaro haka din ko bai cutar ba tunda wannan kira'a ce wadda take sabita mutawatira shi yasa wasu daga malaman nahu da suke sukansa cewa wannan ai ko a waka ne ya zo za a soka kamar zajjal kalusa abi mazada cewa wannan ko da yake ya zo a waka kalusa din maf'ulin zajja ne wanda zajja din murafi ne an rafa shi ga abi amma aka yi fassalu tsakanin murafi da murafi ilaihi da maf'uli suka ce to ko a waka ma ya zo ai yayi muni ballanta na in ya zo a zube to za a yi masa raddi da cewa a ai qur'ani shi ke hukunci akan nahau ba nahau bane yake hukunci akan qur'ani kira nan ta abdullahi na aririn tabbatacciya ce shi yasa masana a nahau suke ganin cewa haka din ba laifi bane har suke kafa hujja da wannan kira ibnu malik Allah ya ƙara yadda gare shi kuma Allah ya saka masa da alheri a kafiya tasa da ya kawo wannan maganar ya ce shi yana ganin halaccin haka bai yadda da fahimtar wanda suka ce ba a rabe tsakanin murafi da murafi ilaihi da maf'ulu bihi ba ya ce hujjarsa babba ƙira'ar ibnu amir wa hujjati ƙira'ar ibnu amir fa kamla hamin aridin wa nasiri وهجتي قراءة ابن عامر يتي ني هجة تابا بأنا قراءة أبلا بن عامر قراءة أبلا بن عامر وانا كربت ايه دك الصحابة شي يسا قوازي اي بتاشي شي يسا ايرن سوزا محشري سوسو malaman nahau da sauransu da tafsiri da suke suka wannan kira'ar su ne abin a soka domin ko yaushe qur'ani ai shine ma zai gyara nahau ba nahau ne zai gyara qur'ani ba inda shoma rabi dan tin yake fada a jami'ul manabi faltusli hannan nawa بالتنزيل لكي تؤدى من ذوي العقول هاشا وكالله معاذ الله أن يصلح الله كتاب الله لن تصلح القراءة المطهرة بالناوي لو كنت إمام البصرة أو الرؤاس سيد القراء في كوفة إمشاء الكساء الآلف لن تصلح القراءة المطهرة باك دا دامر كشي ذاك جاري قراءة kira'a da take a tsarkakewa qur'anin nan Allah ne da kansa yace ya lamince kiyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to kace ba zaka zaka gyara qira'an nan ta qur'ani qur'anin da Allah yace ya lamince kiyaye shi kace zaka gyara bin nahwi da nahwu baka da wannan damar law kunta imam al-basara ko da kai ne halilu shugaban masana nahwu na basara awai ru'asi ko da kai ne ru'asi sayyid al-qurra'i fi kufate shugaban makaranta qur'ani a kufa ru'asi malamin nahu ne malamin qira'a ne kuma sha al-kisai al-arifi shine malamin kisa'i masani to ko kai ne su baka da dama ka dauko wani nahu kace zaka gyara qur'ani sai dai ka dauko qur'anin ka gyara nahu a wai rafa'ul qadli ila shuraka'i abinda yasa aka rafa kisan ga su gumakan nan ko aljanin masu umarni da ai haka li amrihin da dan sun yi umarni da haka shi yasa majazi ne kenan akali an dafa abu ga wanda yake sababin sa mai umarni da shi liyar dohun don su halakar da su yuhulikuhum don su halakar da su wani yalbisu alaihim dinam don su rikitar musu da addini don su rikitar musu da addini ko yaushe ana samun irin wannan aljanu da akan samu ba'ari a cikin mutane su ringa biyayya gare su su ringa umarni da abu daban-daban abinda addini bai umarni da shi ba ga da addini ya ce ai abu amma haka kawai bokaye su ce aljan ya ce ga yanda za ka za ka yi tafiya lokacin da addini ya ce kana da dama kai tafiya amma bokaye su ce aljani ya ce ka kai tafiya za ka gamu da kaza a hanya to duk wannan mai ke jawowa har ake samun masu tsayawa su biyayya gare su a irin wannan umarnin dan kawai salakar da su dan kawai salakar da su yau kuma dan salakar da su dan su rikice musu da addinin su walau sha Allahu da Allah ya nufa ma fa'alu da ba su aikata ba da Allah ya nufi rashin aikatawa tasu da ba su ba wal ma'ana abinda ake nufi lau arada lau adaman tazini wal qatali da ban yaji ya nufi rashin kawatawar da rashin kisan ma fa'alu da ba za su ba su ajalin da suke kawatawa da ba su kawata hakan ba su kuma waɗanda ake kawatawa su kashe din da suke kashewar da ba su kashe din ba ya annallaha domin Allah huwal mujidu lil hayr wa shar shine mai samar da komai da abin da ake ganin kyansa da wanda ba a ganin kyan nasa wa inna mal halqu su halitta asbabun zahiriyatu sababba ne wanda ke bayyana fil hayr wa shar dangane da mai kyan da mara kyan wa illa in ba haka ba fa marju'ul kulli ila Allah ko me ka gani a cikin halitta ya faru masa ga Allah ومن هنا قول سيد إبراهيم الدسوقي دقنا نفتن شوغبا إبراهيم الدسوقي ɗaya daga wanda sufa yake wa lakabi da al'aqdabul arba'atu hudu bai guda hudu sai dai shaw abdul qadir jilani sai dai ibrahim wato shaw ahmad rifai da kuma shi shaw ibrahim da sukin da shaw ahmad badawi su ake wa lakabi da al'aqdabul arba'atu shi sai dai ibrahim da suki yake cewa man nazara lil halqi bi aini shari'ati wanda ya dubi halitta da idanun shari'a matsatau sai ya ke su saboda suna abu da yawa wanda shari'a ba ta zo da haka ba wa man nazara ilayhim bi ainil haqiqati amma wanda yake ya duba zuwa gare su da idanun haqiqa azarahu sai ya karɓi hangarin su illa iyaka koyaushe ake faɗa cewa tafiya akan shari'a ne ba yanda za a yi a ce a tafi akan wani abu ba a hanyar shari'a ba dole ne a tafi a hanyar shari'a in har ana so a samu kubuta wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa qala barul arifin sashi masana Allah yace alkullu taqdiru maulana wa tasisu fashkur liman qad wajab hamduhu wa taqdisu wa qul li qalbika idza zadat wa sawisu iblisu lamma daga man kana iblisu alkullu da abin da ka gani a cikin halitta taqdiru maulana kaddarawar ubangiji ne wa tasisu assala wassale fa kulli man qarwa jaba hamduhu shi yasa me abin yi akan ka bawa ka tsaya kai godiya ga wanda gode masa yake wajibi wata kade su da tsarkake shi wa kulli qalbika kai wa kai wa zuciyarka bayani idza dad wasawisu lokacin da waswasin sai da cewa ya akai kaza ne ya akai kaza ya samu iblisu lamma daga iblisu lokacin da ya shishigi man kana iblisu waye ya batar da shi an ce iblis shi yake bada duk batacce to shi kansa lokacin da ya bace fa da aka ce sujada ya ce asjudu liman khalaqatta ina to waye ya bada shi kaga asali dole anan a dubo cewa abin da yake akwai dai wanda Allah ya nufi cewa shiryayye ne zai zama shiryayye wanda kuma Allah ya nufi batacce ne dole bacewar zai bayan da za bayan da za a kuma wannan aya ta kunshi raddi kenan akan mutazilawa da suke ganin cewa ai bawa shi yake aikata aikinsa da zafinsa ba wani da nufi na Allah ba to wannan aya raddi ce babba a kansu lau sha Allahu ma fa'alo da Allah ya so da ba su aikata ba fagarun shi yasa ka kyale su ma yaftarun da abin da suke kirkira da abin da suke faɗa wanda ba hujja a kansa ai turuku mabtira ka kyale su da kirkire-kirkiren su kage-kagen da suke na ƙarya
وقالوا هذه أنعام وحرث حجب لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون آه وقالوا هذا نوع آخر وانا ما هو النوع من أنواع القبائل daga nau'o'in munanan aƙidu na larabawa jahiliya a zamanin jahiliya sukan ce hazihi an'am wannan dabbobi ne wa harsun da noma wato hazihi din al-isharatu nunin ila ma da alul aliyatin ga wanda suka sanya ne ga gumakan nasu za su ce wannan dabbobin da wannan abin da aka noma din hijir abin tsarewa ne ba wanda ita ya taba ba wanda ya isa ya taba hijirun din bi ma'ana mahjurin fi'lu ne yazo da ma'anar maf'ulu ka zirhin bi ma'ana mazruhin inda ibn malik yake fada wasta ga nau bi nahwi naja wa nisi an wazni maf'ulin wa ma amila wa ma ata kafa ilin fa wa qad udila bihi an al-asl wasta ga nau bi nahwi naja wa nisi an wazni maf'ulin wa ma amila ai mamnu'atu ai a bar hanawa ce daga kowa ba wanda ya ta ba la ya damuha shine haramun haramun ne ta bata la ya damuha ba wanda ya sai ce zai ci illa man nasha'u sai fa wanda muka ga dama min hada matal ausani daga masu bauta masu hidima ga gumaka wa gairihim da wani bi za'amihim halin wannan dariya wasu ne halin kasancewa wannan dariya wasu ai la hujjata lahum fi ba magana bace da suka yi ta bisa tsayawa abu dalili a'a magana ce kawai wadda suka canta suka faɗa magana ce wadda yake ta zo musu ta fuskar canki faɗi ba magana ba ce da aka tsaya nemo hujja kafin a faɗa wa an'amu akwai wasu dabbobin kuma hurimar zuhuruha da sukan ce wai ba dama a hau fala turkabu ba dama a hau kasawa ibe kamar sa'iba wal hawami da hamin wal baha'iri da bahira wadda a surar da take kafin nan an kawo maganar aka yi musu rabi ma ja Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala hami wa am akwai wasu dabbobin kuma la yasuru nasmallahi alaiha da ba sa ambatan sunan Allah akan ta inda zariha yayin da suke nufin yankawa bal yasuru nasma asnamihim bari sai su ringa ambatan sunan gumakansu wa nasabu zalika duk wannan hukuncin da suka yi kuma sai suka ce ilallahi wai Allah ne yayi suka ce wai Allah ne yayi ai taqsima ila al-aqsam salasa da suka raba dabbobin nasu zuwa wannan gida uku cewa wannan hijirun ne la da ma illa man sha da kuma allati hurma zuhuruwa da kuma allati la suru nasmallahi alaiha da suka ce wai Allah ne yake ai haka bi an kalu sukan ce ismin hijirun wannan gaban ba wanda ya isa ya taba ai mamnu'un minhu bil kulliya ba wanda ya isa ya taba wa bismillahir rukabu wannan kuma shi ba dama a hawa wayannan dabbobin ba wanda ya isa ya ce zai hawa wani kana juzu ahadu labanihi wa auladi ko da yake ya halatta a tatsi nonon ai amfani da shi a tatsi nonon dabbobin nan ai amfani da shi ko a kama 'ya'yan dabbobin amma su kansu dabbobin ne za su ce ba wanda ya isa ya hawa wa kismun wani bangaren na dabbobin la su rasulullahi alai ba a mata sunan Allah akai inda zabi yayin da za a yanka wayna ma yuskar su musanani sunan gunkin kawai ake ambato ko kamar yadda yanzu ake samu daga mabiya bokaye a samu a yanka a ce kan ma ambaci sunan Allah a ambaci sunan inna ko wane ne ko dan gajere ko menene dai a faɗa yayin yankawa ya zama shi kawai ake duba dan sa akai wannan yanka sai jizihin a da sallu ubangiji zai musu sakayya bima kanu yaftaru da irin wannan abubba da suke kirkira ko bisa ba yaftira da sababin kirkirar su zai musu sakayya alaihi akan wannan kirkirar da suka yi ba daidai bane bawa a halitta ta Allah a shari'a ta Allah ya ce zai faɗi magana ba bisa hujja ba duk magana da zai faɗa ya faɗa bisa hujja musamman abin da ya safi shari'a domin magana da ka faɗa a shari'ar Allah ba bisa hujja ba to ka tabbata akwai rana fa da za ka koma ga Allah Allah zai tambaye ka me hujjarka a shari'a ta da kace kaza kana da hujja ka ga haka a qur'ani na ne ka isa ka ga haka din ka ga haka ko ka ga haka a hadisin manzo ko akwai malami wanda za a yi riko da maganarsa da ya faɗa haka ya ce ya gano haka a magana ta ko a maganar manzona koko ka faɗa ne kawai dan kai haka yi ma ko wasu naka haka ɗin yi musu wa ƙalu
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا هذا وإنما إشارة نوني لنوع آخر ga wani nau'in kuma min an wa'i qaba'ihim daga nau'o'in munanan ayyukan larabawa zamanin jahiliya wa qalu sukan ce kuma ma fi buduni hazihi al'an abin da ke cikin cikunan wannan dabbobin ayni tajul an'ami abin da dabbobin nan suka haifa wasu wa'ibi ko abin da sa'iba ta haifa wal bahaya iri ko bahira ta haifa kama ulida min hayyam duk abin da aka haifa daga waɗannan dabbobin alhali an haife shi yana da rai huwa halalun lizukuri hasata sai ce ya halatta maza su ci daga gare shi su kadai wa ma'uli da min hamaitan abinda ku aka haifa daga wannan dabbobin alhali bai zo duniya da rai ba an haife shi ne yana matacce huwa halalun lizukuri wal inas ce to sai wannan ya halatta da mazan da mata duk su amfani da shi suka ware wancan suka ce sai maza wannan kuma wanda Allah ya haramta shi ne wanda aka haifa mushe suka ce shi wannan ai halal ne ai magatar lahu ne kuma tun da yake magatar lahu ne yanka ne na Allah ko kisa ne na Allah ai sai ya zama ma ya halatta ga kowa da namiji da mace ko mata ne sa iya ci daga gare shi shine ma fi bidun hadhil an'ami abin da yake cikin cikunan wannan dabbobin halisatu halal ne li zakurina ga wanda suke maza a cikin mu wato an kawo labarin da tanisi alhali ma ce mubtada wanda asali da za a ce halisun li zakurina amma sai aka yi tanisi bi itibari ma'anaha saboda an dubi ma'anar ma din kamar an ce al'ajannatul latifi biduni wa muharram abin haramtawa ne ala azwajina ga wanda suke mata a cikin mu mace ko ba ta da dama ta ci daga wannan ayin nisa'i ai mata su ba su da damar su ci sai kuma nan an kawo muharramun din labari ne dai daga maɗinta amma a nan kuma sai zamo an dubo lafazin maɗin ita ma irin wannan mausuliya dangane da lafazinta muzakkara ce amma dangane da ma'anarta muwannasa ce tunda tana komawa ne limala ya gilu wa in yakun maitatan idan an samu mushe idan abinda dabbar ta tashi haihuwa sai ta haifi mushe nan fahimfi shuraka su sai su tarayya a ciki sai su ce maza sa ci mata sa ci nan akwai kira'an maitatun bin rafi ya zamo ya kundin kana din tamma ce mai tatun ko fa'ili wan nasbi akwai kuma kira'ar wa in ya kun mai tatan mata ne ko wa in ta kun mai tatan shi yasa kira'o'i uku ne a nan wa in ya kun mai tatun wa in ya kun mai tatan wa in ta kun mai tatan in kira'ar ya ce a ya kuntu mai tatun akwai damar a yi masa nasba ko a yi masa rafa in an masa rafa dai ya zama kana din tammaci in ko an masa nasba to ya zama kana din na kisaci in ko aka ce ta kun aka karanta ta kun to dole mai tatan wato in aka karanta wa in ya kun to a sannan sai a ce mai tatun mai tatun kawon fihi shuraka su masu tarayya ne a ciki sai zai mullahu da sannu ubangiji zai musu sakayya wasu zalika wannan santawa da suke ga halitta Allah litta halili wani lokacin su ce ta halatta da san rai wata halili wani lokacin su ce ta haramta wanda shi ma haramta wadda san rai ne inda Allah ya ce haramun ne su su ce ai ya halatta inda kuma Allah ya ce halal ne wato ga ga kowa su kuma sai ce a ga iyaka wanda yake ya halatta gare shi shi yasa duk hukuncin na Allah sun sauya innahu ubangiji subhanahu wata'ala hakim wani ne fi sunihi a cikin duk abin da yake alim masani ne bi halqihi da halittarsa
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Allah bin subhanahu wata'ala ya ce kar hasira lazina qatalu auladahum wa'annan da suke kashe ƴaƴansu bil wa'adi ta fuskar binne su suna da rai a to hakika sun yi taɓe sun taɓewa sun yi hasara babba ai fit duniya ai tun anan duniya a tun anan duniya bi tibari sa'ifi na kasa adadin dangane da cewa sun yi kokari a wajen rage yawansu da gusar da abin da Allah ya yi ni'ima da shi a gare su kuma a lahira ma sun yi hasara ta fuskar cancantar azaba azaba wadda take mai raɗaɗi shi katalu ɗin akwai ƙira'a biyu wanda kowace a ciki sar'iya ce ko dai katalu shine bitta fifi wata shi da akwai kuma ƙira'a katalu suka yawaita kashe 'ya'yan safa me ya kawo musu kashe 'ya'yan dan wauta jahalan dan wauta rawal buhari buhari ya ruwaito an ibn abbas daga abdullah ibn abbas kala abdullah ibn abbas yace idza saraka anta alama rai ka kara ma fa salati na wal mi'at min al an'am ka karanta aya ta sama da aya ta 130 a suratul an'am ita ce karatu da lazina ila qawli ya izuwa fadin sa ma kanu mutadiyin bayan da za a ce masu wannan sufa sun shirya hakika nan da suka kashe 'ya'yansu safa don wauta rigar ilimin ba da sani ba sun yi hasara sun taɓe taɓewa mai girma ma'ana ba da sanin ba ana nufin ba bisa hujja ba ba wata hujja da ta zo musu akan cewa su dinga kashe 'ya'yan nan nasu mata sun kashe su ne kawai dan wauta wa haramu ma razaqahumullah su kana wa kansu abinda Allah ya zurta musu min ma zikira daga abinda aka ambata kamar bahirar kamar sa'iba kamar hamin tin iftira'an Allah suna yin haka ko dan kirkirar ƙarya a janibin Allah subhanahu wata'ala wanda ko a gaba daya ba laifi da ya kai laifin a ce a kirkiri ƙarya ga Allah tabaraka wata'ala umar zama niftari Allah lalika zuba auka zuba alhaqi lamma ja'a kirkirar ƙarya ga Allah laifi ne wanda yake ya fi kowane laifi tsanani yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a ƙur'ani a guri daban-daban bawa kiyayi ƙirƙirar ƙarya ga Allah haka na a kiyayi ƙirƙirar ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahad kai mun ƙarya kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba kamar kai wa wani ƙarya ba ne domin man kaza ba alayya muta'ammidan falyata bawwa maq'adahu minan nar wanda duk yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya da niyya to ya tanadin mazaunin sa a wuta nan ba makawa wuta zashi hadisi wanda yake mutawatiri hadisi ne mutawatiri to a shi yasa a kiyaye kirkirar ƙarya ga a janibin Allah a kiyaye kirkirar ƙarya a janibin manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce yana daga irin wannan wanda haka kawai dan ya burga zai ce ya ga manzon Allah a mafarki to kamar yawa manzon Allah ƙarya ne balle ko ya ce ya gan shi a fili alhali bai kai matsayin ba ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki haka ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kazatan a watsake ido biyu amma ga waɗanda Allah ya nufa wanda yake su sun kai matsayin sun yi tanadin haka amma ba haka kawai wani ya ce ai ya ga manzon Allah bai faɗa ta fuskar ƙarya alhali bai gani ba to wanda duk ya haka ya kiyaye a makomar mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to a rarrallu hakika sun bace wa makanu mutadiyin sun bace daga tafarki madaidaici bayan da za a ce su dinnan sun karbi shari'a ilam sanarwa ne bayan haula allazina fa'alu hadha fila da cewa su wa'annan da suka aikata wannan aikin ya mutu na alal walal za su mutu ne akan bata ka anna allaha yaqulu li nabiyhi kai ka ce ubangiji yana cewa ne da annabinsa لا تعلق آمالك بهداه قل تعلق la tu'alliq amalaka bi abi hudam kakka ce zaka rataye burce burcenka da shiriyar su ka daina sa ran cewa za su karbi shiriya domin Allah bai nufi ya shiryar da su ba wanda Allah ko bai nufi ya shiryar da shi ba to ya za ka yi masa ba sai dai ka zira masa ido ba wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah bai nufi ya shiryar da shi ba ya nufi ya dora shi ne bisa bata to ya za ka yi masa wajen Allah ai ba da za a yi sai dai ka zira masa ido wa huwa allazi
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نخله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ وبنجد شيني وبنجد ده فارد خلق يحلتي جنات gonakai ko lambuna basatina manyan lambuna ma'aroshatin wanda a cikinsu akwai shuke-shuke da suke bin ƙasa mafsudatin alal ari akwai shukar da ike ita ta fito sai dai ta bin ƙasa kalbis ɗehi ina misali kamar kabewa kabewa ba tsawo take ta miƙe sama ba akan ƙasa take yaɗo akan ƙasa take yin ‘ya'yanta haza wannan bayanin imtinanun baiwa ce min Allah daga Allah ala ibadi ga bayansa ana lissafa musu irin baiwar da Allah ya yi wa bayanu anna kulla ni'matin minhu da bayanin cewa kowace ni'ima daga wajen Allah take duk ni'imar da zaka gani tare da kai kai mutum to ka tabbata daga wajen Allah ne ba ni'ima da take zuwa daga wajen wani Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah da abin da zaka gani tare da ku na daga ni'ima to daga wajen Allah ne wa gaira marushat akwai kuma wadda ita babun kasa take ba in ta miƙe sama take sai ta sama ce ta sama ba ruwanta da bin ƙasa bi an tafa'at ala saqi ya zama ta ɗaukaka bisa bakin jama kan nahali kamar bishiyar dabino bishiyar dabino ba ƙasa take bi ba sama take sai ta sama sai ta sama wa an sha'an nahala ubangiji shine ya halicci bishiyar dabino wa zar'a da sauran shuke-shuke mutalifa nukulum halin kasancewarsa ɗanɗanansa yana bambanta da wani samaruhu wa ‘ya'yansa wa habbuhu da ƙwayarsa fil hayati sun san sun bambanta a dangane da sufa wa da'an da ɗanɗano wa zaituna haka nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faru zaitun wa rumman ya faru rumman wato adafi ne akan jannati aka keɓance su saboda su ne mafi ɗaukakar ‘ya'yan itatuwa bayan dabino bayan dabino sai zaitun sai rumman mutashabihan waraquhuma ganyensu za a ga ya kama da juna in ka ga ganyen zaitun sai ka rinka ganin kamar ganyen rumman halu mutashabihan dinnan hali ne wa gaira mutashabihan alhali dandanan su bai kama da juna ba kowanne da irin nasa dandanan kulu min samarihi Allah ya yi muku izini al'amru hunalil izini umarnin anan na izini ne shine muhashi yace haza amru ibahati wannan umarni ne na nuna ya halatta ku ci daga 'ya'yan itatuwan sai za a sumara ya halatta gare ku ci daga 'ya'yan itatuwan lokacin da ya yi 'ya'yan gwamnan narji ba sai ya gama nuna ba ma a dabino a iya cin sa yana lubiya tun kafin a ce ya bushe ya koma tamuru haka sauran ma a iya ci lokacin ma da ba su karasa nuna ba amma dai sun nuna da za a ci daga gare su ba tare da an gamu da abin da ba a so ba ma'ana ba za su rode cikin bawa ba cewa ya ci ɗanyen abu ko abin da ya kama da haka wa atu haqqahu ku ba da haƙƙin zakata ku ba da zakar noman da kuka yi yau hasadi ranar da kuka yi girbi akwai qira'a yau hisadi a duk dai ma'ana ɗaya ne ku ba da haƙƙin ranar da kuka girba bil fatih wal kasri shine yace da fata da kasra min al ushri shine ku ba da ushiri idan ya zamo noman an yi shi ne da ruwan sama ko abin da yake kama da ruwan sama kama ya zamo da menene wanda igiyarsa suke bazawa a cikin kas su je duk inda ruwa yake a su jawo ruwan ko saiwoyin su suke bazawa a ƙas da saiwoyin nan ne suke jawo ruwan a duk inda yake ba sai an musu ban ruwa ba to a wannan halin abin da aka samu za a kasa goma ne a bada kashi ɗaya shine zakkar au nisfahu ko ko rabin ushiri idan ya zamo an yi amfani da ban ruwa a wajen noma a sannan sai a bada nisful ushiri wato a kasa 20 a bada kashi ɗaya ko a maimakon a ce a bada kashi goma cikin ɗari a ce a bada kashi biyar cikin ɗari wala tusrifu kada ku yadda ku yi ɓanna bi da'ihi kullihi ko kullahu ta fito ku ce za ku bada shi gaba ɗaya fala ya kali iyalikun shi'u a waye gari iyalin ku ba su da komai to haka ba bajinta ba ce a musulunci me amfanin ka je kai wa na waje bajinta kamar na gida yana cikin wahala ai ba amfani ga wannan a yin za ka yi bajintar ka fara daga gida shi yasa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa bada'a biman ta'ulu ka fara da wanda haƙƙinka ne a ce kai ka kula da shi ko kada ku yi banna a wajen ba da shi gaba ɗayansa bi da'i kullihi bi da'i kullihi ta fuskar ba da gaba ɗayansa fa da alƙali ya lukun shi a ta ta zawo zulhadda ta ku ketare iyaka bi rajihi kullahi da fuskar ta fuskar fidda shi gaba ɗayan da suka ga almajirai aw ba da rajihin asali ko bayan fitarwar daga asalin aw bi infaqi fil ma'asi aw bi adamil ihraj ko da cewa aw bi adamil ihraj a ce ba ku fitar ba ma min aslihi gaba ɗaya shi ma banna shi abin faƙi bil ma'asi ko kuma ku ringa ciyar da wannan abin da Allah ya hore muku a wajen saban Allah wal aqrabu al awwal fassarar nan ta farko dai ita ce tafi kusa allazi ka tasara alaihi al mufassir wanda mai tafsirin namu ya takaita a kansa shine bai da'i kullihi bai da'i kullahu fala yabqali iyalikum shay'u to ubangiji baya son masu banna al mutajawizina wanne? a bi da'i kullihi ya sama? bi da'i kullihi din ai yayi gaba da shi gaba daya bi da'i kullihi din yayi to kada ku ketare iyaka inna hu ubangiji la yuhibbul musrifina ba san masu ketare iyaka wato wannan sababin na farko shi ya fi kusa li'anna sababin nuzuliha ko fassara ta farko ita ta kusa domin sababin saukar wannan ayar ana sabi ta da kasin sabi ta da kasin ɗaya daga cikin mutanen madina salama hamsa ne ati na halatin ya yanke da dinan bishiyar dabino ɗari biyar yauma uhudin ne ranar ko yauman wahida rana ɗaya fafar rakaha ya raba ta wala bai turkuli ahalihi shai'a bai ba komai ba ga iyalinsa aka ce a aka ba daidai ba ne a ringa tuna gida duk abin da za a yi ga na waje da yake bukata to amma a ringa tuna gida ta yi a gidan ma akwai mabukata shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗar wa da abiman ta'ulu nisan da za ka ciyar ta fara da wanda kai ne wajibi ka kula da shi to alhamdulillah Allah kiyaye mu daga masu bannar a kowane bangare mutum yana ba da labarin ya ga annabi alaihi salam kuma yana tahawuni da fara'in ya matsayin haka yake a wannan aikewa yana tahawuni yana wulakantawa da farillai bai hana a ce ya ga annabi ba illa iyaka galibi irin haka din ganin annabin baya samuwa amma dai ba wai ya hana ganin annabin ne gaba ɗaya ba ayan saboda wato ganin annabin kamar wata karama ce karama ko harikul adati yakan abu hatta ga wanda yake mummuni mai saban Allah amma irin wannan ana kiransa ma'una taimaka masa aka yi ya ga annabin ko ya tuba ya sa manufa da aka ganar da shi annabin ko ya tuba ne daga wannan saban da yake yi ko akwai wasu da yawa masu aikin saban amma ganin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine sababin har suka bar aikin saban shi yasa ba yanda irin wannan baya zuwa illa iyaka dai abu daidai da za a gane shine ganin annabin ko da shi wanda ya ce ya ga annabin gaskiya ne ya ga annabin haka bai nuna cewa abin da yake ba daidai ba ya koma daidai abin da yake ba daidai ba yana nan a ba daidansa ba saboda duk ganinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne ya dawo ya tafi a bisa tsari na shari'a in bai tafi bisa tsari na shari'a ba to wannan ganin na annabi da yake ba hujja ba ce ba hujja ba ce gare shi shi yasa dole a dawo a tsari na shari'a shine abin da aka umarci kowa shine abin da aka dora kowa a kai aka la takatadir لا تقتدي بالذي زال شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله الله يقعنا الدعوة a iya ganin su a sufa cikakkiya wadda wannan ya nuna cewa shi wanda ya ganin yana kula da tsari na shari'a a iya ganin sa ko ba a wannan sufar ba wanda wannan yana nuna cewa shi wanda ya ganin tayu akwai wani abu da bai tafi daidai ba an ko bai tafi sambal ba to Allah kamar mutum ne aka ban masa kudin maraya sai ya sai masa wuri sai wurin ya shekara kamar takwas ya sai shi kamar ɗari uku yanzu sai fi shi kamar miliyan ɗaya da rai wanda yake rike yaron za a ɗanfe wani abu a bashi tun da canja man wani wajen za a sai mar wani abu ba za a dubi halinsa in wanda akwai bukatar a taimaka masa ne za a taimaka masa amma in wanda yake ya wadata ne ba sai an yi ba da yanda zai yi a kyale wa maraya kayansa ba miliyan ɗaya da rabi ba ko miliyan ɗari aka siyar a kyale masa kayansa amma in wanda yake akwai bukatar a taimaka masa ne tunda yana kula da marayan a taimaka masa daga cikin wannan daidai ne shari'a duk ta zo da wannan Mhm.
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين to قال الله ubangiji subhanahu wata'ala yace wa an sha'a ubangiji ya fara muku hamulatan dabbar da yake ta dace lil hamli alaiha ga dora mata kaya Ah, kal ibili kamar raƙuma alkibari manya min al'adami a cikin dabbobi na gida a dabbobi na gida akwai dabbar da yake za a iya ɗora mata kaya wa ya halicce ta wa ya sanya ta a wannan matsayin Allah subhanahu wa ta'ala wa farsha hakanan kuma ya halicci wadda take mai bin ƙasa la tasluhu lahum bata dace a ce za a ɗora mata ƙasa ba kal ibili sigari kamar raƙuma ƙanana walganami kamar tumakai da awakai sun miyar farshen an ambace ta farshen li'anna hakan farshi lil'ari domin kamar shimfiɗa ce ga ƙasa lidin wuha min ha don tana kusa da ƙasar tana kusa da ƙasar wato mashal mufassir mai tafsirin nan namu jalaluddin suyuti ya tafi ala annal murad bil hamulati bisa cewa abinda ake nufi da hamulatu as-salihu lil hamli wadda yake ta dace da ɗauki kaya a kanta wal farashi kuma cewa abinda ake nufi da farshi ma a dahu waninta ba wa ma a dahu ba ba wa a wajen ma a dahu wanin wannan wal ahsanu amma abinda ya fi kyau tafsirul hamulati bil kibari amma a fassara hamulatu da manya wanda yake a ammu min an takuna ibilan aw bakaran aw ganama ba sai lalle raƙuma ba ko shanu ko tumakai da awakai a ce kawai babba ake nufi walfarshu bi sigari min ha farshu ko a ce ƙanana shi yasa ya ce hamulatan alkibar minan na'ami wa farshen asigaru min ha ويدل عليه قوله ثمانية أزواج فدرس ثمانية أزواج يا شراء كيف wakila wasu malaman suka ce alhamulatu dabbar da ake ce da ita hamula kullu ma humila alaihi min ibilin wa ghayriha duk wata dabba da yake za ta yi a dora mata kaya daidai dabban nan raƙumi ne ko ba raƙumi ba wal farshu ko mattuhiza min as-sufi wal bari wa shari shine abin da ake riko daga gashi irin na rago ko gashi irin na raƙumi ko gashi irin na awakai sufu gashi irin na tumakai ko raguna wabar ko gashi irin na raguni sha'aru ko shine gashi irin na awakai shine sha'aru to da abinda aka riga daga irin wannan shine farfi kenan a cikin dabbobi akwai wadda Allah ya don a dora mata kaya akwai kuma wanda a dabbobin Allah yake yin su ana amfani da su ta bangarori da yawa cikin amfanin da ake da su har da ɗiba daga gashin su a saka tufafi wanda shi ma dai wannan wata babban ni'ima ce musamman daga baya aka ƙara gano muhimmancin yin sakar da gashi ya zamo akwai inda dabbobin ma manufa da rukonsu shine gashin nasu kawai ana kiwon dabbobin ne ba don kome ba don gashin nasu da ake amfani da shi wajen sake-sake iri daban-daban kulumin ma kumla wannan dai abu allah ne ya azauta ku shi yasa an muku izini ku ci daga abin da Allah ya azarta muku shi wannan kunu din amrin ya zo ne lil izini dan nuna izini wal ibahati da halacci ba wai amri bane na takalifi a amri ne da yake nuna halacci kan wani ya zo ya ce muku ai an haramta muku kaza ai an haramta muku kaza in ba Allah bane yace ya haramta muku wala tatabi'u huduwati shaytan kada ku bi tsare-tsare na shaidan da ra'ikahu fi tahlil hanyoyin shaidan a wajen haramtawa wa tahlil ko halattawa ya haramta abin da Allah ya halatta muku kamar bahira kamar sa'iba kamar hani ko ya halatta abin da Allah ya haramta muku kamar matacce dabbar da yake bushe ce ta ta mutu ta ba a yanka ba yace yanda yake laƙana wa mabiyansa cewa ma qatalallahu a haqqu an takuluhu mimma qataltu ai abinda Allah ne da kansa ya kashe ya fi cancantar ku ci fiye da abinda ku kuka kashe to kanku bai duk irin wannan tsare tsare siyasi ne ko tsari ne batacce inna huwa haqiqa shi shaydan aduwwul lakum maki ne gare ku mabayyanin kiyayya shi yasa nan ta'lilul ma qablahu kawo dalili ne ga magana da ta gabata me yasa aka ce kakku bi tsarin shaidan aka ce saboda shi na ƙi ne na bayyani kiyayya shi yasa tsakanin wannan jumla da ita jumla wala ta tabi huduwata shaidani akwai shibhu kamalin ittisali saboda ita ta biyan kamar illa ce ga abin da jumla farko ta kunsa akwai kuma kamalul inqidai saboda ita ta farkon la ta tabi'u nahayi ne isha'i ne talabi wannan ko innahu lakum khabaru ne shi yasa ta wannan bangaren akwai kamalul inqidai kowanne dai daga cikin biyan zai hukunta ai kad'un ta shi yasa ba ai wasul ba shi yasa akai fasul ba sa wa ba ba ce wa innahu lakum ba zahiru bayyinul adawati shaydan maki ne gare ku ba bayyanin gaba gabarsa gare ku a fili ko da yake ya fi kowa kuma in ya haɗu da bawa ɓoye ta sai ta ɓoye gabar gabawa yana nuna masa shi abin da ya sa a gaba bawa ya more rayuwa shi ƙaunar bawa yake shi yasa so yake ga bawa ya more rayuwarsa ga abin da za ka ji daɗi me za ka ke kawai a ta damun ka ka ji daɗin man ko duk gaskiya ne abin da ake faɗa ai akwai damar tuba ba an faɗa ba Allah yana tuba ga wanda ya tuba to kai man ka tuba daga baya shi yasa sai ta kawata wa bawa sai bawa ya faɗa kuma ya dawo ya nemi masa dariya ya dawo ya nemi masa dariya falan ma ka fara kala inni bari umminka inni akhafu la rabbal alamin li wujudi adawati ila abina adama domin samun gabar shaidan ga ubanmu annabi adam min qabl tini tini ya bayyana a fili cewa shi mai gaba ne kuma ya alkawari ma sai ya kokari a mutane a rasa wanda zai je aljanna in ba waɗanda Allah ya kubutar ba fallit bi izzatika لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين واتصالها بأبنائه سوى غابنا تاسادو لآم annabi adam min ba'dihi daga baya wannan ne yasa aka ce hakika abin haihuwa halin da aka haife shi da in za a haife shi shaitan yana sukansa yana sukansa wannan ne yake sa yaro yake faduwa yana mai kuka me yasa ake wannan sukan saboda tsananin gabarsa ga dan adam an ce duk mutane haka suka zo in banda annabi isa da mahaifiyarsa fa innahu da ana fil hijabi iblis zai nufin ya soke su sai aka tsare su sai tsarin da aka sa ne tsakaninsa da su ya samu ya soka amma su bai taba su ba ثمانية أزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ولا الذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج الله سبحانه وتعالى يا هل تمك النوء تقص akwai rago namiji nau'i ɗaya kenan akwai tinkiya ta mace nau'i na biyu akwai bunsuru namiji nau'i na uku akwai akuya mace nau'i na hudu kenan akwai sa namiji nau'i na biyar akwai saniya nau'i na shida akwai raƙumi namiji nau'i na bakwai akwai taguwa ta macen raƙumi shine nau'i na takwas to wayannan sun suka haɗu suka zamo iri takwas asnafin nau'o'i takwas badalun min hamulatan wa farshin wannan sananiya ta din badali ne daga hamulatan wa farshin yana ra'ayin sunaini akwai biyu daga nau'in tumakai akwai rago akwai tinkiya shine gauje nau'i biyu zakarin wa'unsa akwai namiji rago akwai tinkiya ta mace kenan nau'i na biyu kenan wa min al akwai kuma iri biyu a cikin nau'in awakai akwai bunsuru namiji akwai akuya ta mace ma'azifin akwai kira'a biyu akwai ma'azi shine bisukuni akwai kuma ma'azi bilfati da fatar alisafa duk kirawoyin da guda biyun sar'iye ne قل يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتي لمن هرم ذكور الأنعام تارة wanda yake haramta namiji a cikin dabbobin nan wani wakacin wani wakacin ya ce ai namijin ne haramun kamar hamin din nan wai ina sa'ura wani lokacin kuma ya ce ta macance haram kamar bahira ko sa'iba wanda saba zalika ilallah ya ce kuma wannan hukunci da ya zo da shi daga zuciyarsa ko daga wajen shaidan wai allah ne ya ce ai haka to yi masa wata tambaya a zakarai ne harama in dai ka ce a cikin mazan akwai wanda yake haramun to ne illa haramci zama wasa namijin in dai ta fuska zama wata namiji ne aka ce ya haramta to duk namiji ma sai ya zamo haram sai a ce duk rago kenan bai halatta a cinamansa ba duk bunsuru bai halatta a cinamansa ba tunda da ragunan nan da bunsurayen nan duk sun yi tarayya a cikin sufan nan ta mazakuta ina rani walmazi daga bangaren tumakan da bangaren awakan wannan ne mazan ne haramar lahu alaikum allah ya haramta gare ku amin unsayin ko ko matan ne Allah ya haramta kamar masu cewa Allah ya haramta bahira ko sa'iba saboda masu takan ne kenan aka haramta in an ce haka ne kuwa sai a ce duk macen ma ta haramta duk wata tinkiya haramun ne a ci namanta tunda dai duk tinkiya mace ce haka nan duk wata akuya ma a ce ai ita ma bai halatta a ci namanta ba tunda duk akuya mace ce an ce illa haramcin zamowa mace duk wayannan ko mata ne an mashtabalat alaihi arhamul husayn ta ya ce a ai dalili saboda zamowarsa ya fito ta mahaifar uwarsa mace don haka ne sai a ce kenan duk namiji ma duk rago namiji da dubban suru namiji haramun ne domin ko kowanne a cikin su ya fiyo ne ta mahaifar uwarsa hakanan a ce duk tinkiya mace duk akuya mace ma haramun ne don kowace a cikin su ta biyo ne ta mahaifar uwarta ya karanka na amsa namiji ne ko mace nabbi'uni bi ilmi ina bukata daga gare ku ku yi min bayani bisa hujja ku kawo hujja a nan tabbatacciya da za ta nuna dalilin haramci an kaifiyar ta tare ni zalika daga kaifiyar haramta wannan in kun dunsa da in dai kuna da gaskiya fihi a cikinsa alma'ana abinda ake nufi a nan min aina ja a tare daga ina ne haramci ya zo in kana min kibalin zukurati in daga wajen zamowa namiji ne fa jami'in zukuri haram to za a ce ai baki ɗaya mazan ma sun zamo haram awil unusati in an ce a a ta wajen zamowa mace ne to fa jami'in inasi sai a ce duk baki ɗaya matan ma haramun ne a wishtimalin rahimi in ko an ce haramcin nan ya zo ne ta cewa an biyo ta mahaifa fazzaujani ya zama da mazan da matan duk haramun ne rago namiji haramun ne bunsuru namiji haramun ne tinkiya mace haramun ce akuya mace haramun ce kamin aina tasiri shi yasa ta ina ne kuka samu hujja ta fidda wani a cikin mazan ku ce haramun ne sauran mazan ku ce ya sun halatta ko ku fidda wata a cikin matan ku ce haramun ce cin namanta amma sauran matan duk sun halatta wal istifhamu lil inkar istifhamu lil inkari ne wannan anan qur'ani yana koyar da bayan Allah jadalu yanda za a kafa hujja akan mai taurin kai wanda yake yarda da gaskiya to a tsaya a masa bayani akan abin da ya tafi akai menene hujjarsa ta ina ya samo hujja kuma a wannan ayar akwai abin da malaman usulul fiqh suke kira as-sabr wa taqsim as-sabr wa taqsim a dubi sufa a dubi baki dan sufofi na wani abu da aka bashi hukunci sannan a ware a cikin sufofin nan wacce ce za a zamo ta dace a ce a kanta ne aka gina wannan hukunci kamar a nan wata sufa ce ta dace a ce a kanta aka gina hukuncin nan na haramci zamowar mazakuta ko ko zamowar matuta ko ko fitowa daga mahaifa duk dai gaba daya ba daya a ciki da za a ce ta dace a ce a kanta aka gina hukuncin don ko an faɗa to haka din zai bayi zuwa ya zamo an yi ɓanna a ƙarshe saboda ko akwai wadda ta tarayya da ita a wannan sufar alhali ita ba a bata wannan hukuncin ba za a samu wadda yake an yi tarayya ta yi tarayya da ita a wannan sufar amma ba a bata wannan hukuncin ba kaga ko kenan in ya zama sufa za ta zo amma hukunci bai zo ba to a za a ce wannan sufar ba ta dace a ce ita ce illa wannan hukuncin a wani waje ba shi yasa a nan an yi amfani da wannan bangaren wanda ɗaya ce da ɗaya ne daga hanyoyin da ake kira masalikul illati hanyoyin a ba a gano illa a usulul fiqh wanda wasu ba su ke cewa gaba daya wannan bangaren masalikul illati dinnan sanin sa ya fi komai wuya a cikin usulul fiqh masalikul illati dinnan bambance shi ya fi komai wuya a usulul fiqh gaba daya to wa minar ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أولى الذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن البقر السنين هكذا أنسى مئري بي أشانو أو كيسا نمجي akwai saniya mace wa min al-ibil sulaimi akwai iri biyu a raƙuma akwai raƙumi namiji akwai taguwa ta mace wa min al-baqar sulaimi akwai iri biyu ma a shanu akwai sa namiji akwai saniya ta mace an samu hudu kenan anan me yasa a cikin irin wannan kukan ware wani namijin ku ce haramin ne ko ku ce ku ware wata mace ku ce haramin kul ce ne da su a zakarai mai harama ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta abin da yake ya shafi maza ne mazakuta ce illa haramcin in an ce mazakuta ce illa haramcin sai a ce duk raƙumi namiji ma haramun ne haka nan duk sa namiji haramun ne tunda kowanne a cikin su ya yi tarayya a cikin zaman wasa namiji ashe sai a ce ya haramta kenan aulin sai ne ko ko a'a illa haramcin zamowa mace in an ce zamowa mace ce illa haramcin to sai a ce eh shikenan ya zama taguwa wato ta mace raƙumi haramin ce haka nan saniya ita ma haramin ce sai haramcin ya zamo ya haɗa kenan duk matan an mace marat alaihi arhamul wasaini ko ko illa haramcin shine zamo wasu sun fito ta mahaifa ta mahaifar mace in kuma an ce wannan ce illa haramcin to zai ba zuwa a ce duk raƙumi namiji haramin ne duk sa namiji haramin ne duk taguwa ta mace haramin ce duk saniya ma ta mace haramin ce tunda duk waɗannan sun yi tarayya a wajen fitowar su ta mahaifa a'a an kuntu shahada ko ko dai a'a Allah ya kira wani taro ne da ku kuna wajen ne Allah ya ce wannan ya haramta kun yi wani taro ne da Allah ko ko Allah ya aiko wani ne zuwa gare ku da ya zo muku da haramcin haka ta ina ne kuka samu haramcin nan ne dai kuna nan ne hururan kuna nan ne zuwa sakumullah bi hadha lokacin da Allah ya umarce ku da wannan at-tahari mai haramtawar ba ta batun zalika kun dogara da haka ne Allah ya kira ku ne wani taro da ku ne musamman wanda yace daga yau ya hana ku kaza shi yasa da kuka zo kuka bayyana wannan an yi haka la ko ɗaya ba ɗaya daga cikin wannan shi yasa duk hanyoyin da za ku muku ce wannan haramun ne ba ku da wata hujja akai ya bayyana cewa kuna faɗa ne da son zuciya kuna batar da kanku kuna batar da bayan Allah ta fuskar bin son zuciya bal antum kazibuna fi duk da awar da kuka anan ya tabbata ba ku da gaskiya kama na zalam waye ya fi zalunci la ahada azlama azlam ba daya wanda yake ya fi zalunci mai wani tara ala Allah ta daga wanda yake kirkiri ƙarya ya dangana ga Allah bizalik ta fuskar abinda Allah ya halatta yayi da awar cewa ai haramun ne abinda yake Allah ya halatta ya ce ai haramun ne haka nan ma kuma kishiyar haka abinda Allah ya ce ya haramta ya ce masa halal ne shi yasa duk wanda yake za a tambaye shi a addini abu kaza halal ne ko haram to an kai shi makura lalle ya zamo yana da mafita in ya ce halal din ne to ina hujja ta halarci in ya ce haram to ina hujja ta haramci kai ya ce zai bi ainihin son zuciyarsa ko wani tsari nasa na ya halatta ko ya haramta ya zamo lalle yana da hujja tabbatacciya akan halaccin ko akan haramci shi ya sa magabatan malamai ko da abin da yake ma ga hujjar tasu akan halaccin ko haramcin amma in ba nasi ne ya zo da halattawa ko haramtawa ba in za su faɗi halaccin nasa ba sa gaggawa su ce halal ne sai zai su ce ina hangen dangane da bayanan da aka yi ta yi ba laifi ga wanda ya amfani da shi amma ba su fito kirkiri su ce ai kaza halal ne ba ko kuma abin da suke ganin haramcin ga hujja ta bayyana gare su akan haramcin amma dai da yake Allah bai fito kuru-kuru ya ce kaza haramun bane sai su ce to ina ganin kaza dai a kauce ya fi saboda dalilai kaza da kaza amma su ce haramun ne kaucewa saboda gudun kai ya zama sun yi wa Allah ƙarya ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون din mai bugar kirji ya ce Allah ya haramta kaza alhali idan da za ka tambaye shi me ya hujja ko ina Allah ya faɗa baro baro cewa kaza haram ne ko ya ce Allah ya halatta kaza amma da za ka tambaye shi to ina ne Allah ya ce kaza halal ne kana da hujja a kai ba zai iya kawowa ba to ai kan ya tsora kansa ya kai kansa inda ba zai rabauta ba inna lazina yakaruna ala allahi kazba la yuflihuna ba daya wanda ya fi zalunci daga wanda ya kirkiri karya akan Allah ne yurin lannas dan ya bada mutane bi gairi ilm ba bisa hujja ba alhali bai da hujja akan abin da yake faɗa inna Allah la yadil qawma zalimin ubangiji ba shiryar mutanen da suke azzalimai والمعنى abinda ake nufi la yurshidu allazina ta'addaw hududallah Allah ba shiryar wa'annan da suke ketare iyakokin Allah bitta halili da halatta abinda Allah ya haramta wata hari ne ko kuma haramta abinda Allah ya halatta to ba zai dora su ba ila siratil mustaqim zuwa hanya madaidaiciya lisabiqi shaqawati lahu domin su kam ya tabbata cewa tun farko Allah ya kaddara su tababbo ne shi yasa ai suka zo suna gaba gada a addinin Allah ba daidai ba ne a ringa gaba gada a addinin Allah da abin da za a faɗa da sunan addini to ai taka tsantsan a ko ina a faɗi magana da ba gaskiya ba ba daidai ba ne ko a lamarin duniya ne amma ba inda abin ya fi muni irin wanda yake ya faɗi abin da ba daidai ba a addinin Allah a lamarin duniya an faɗi abin da ba daidai ba ta yi ai banna babba amma duk girman banna da ya kai banna a addini ba misali misali wannan injiniya ne na jirgin sama ko ga wannan part na jirgin sama wani bangare na jirgin sama wanda bai dace amfani da shi ba amma ya karya ya ce ya dace ya sa jirgi ya sama da mutane ya faɗo kasar su halaka da ya yi babban laifi halakar da rawuka ai babban laifi ne man katala nafsan da gairi nafsa na fasadin filari faka an ma katalan nasa jami'a wa man haya faka an ma a hayan nasa jami'a amma wannan banna duk muninta ba ta kai kamar banna a fuskar addini ba ta sa mutane suna abin da ba daidai ba a addini alhali su suna ganin suna da madafa za a doso ka da tambaya ta addini kana gaggawar bayarwa da sunan ka sani ko ka iya to duk dai abin da za a faɗa a yi da kaffa kaffa a yi an san hujja a yi ana da hujja yadda ko an tsiye ka me dalilin ka akan faɗar kaza ga dalili kuma dalilin nan tabbatacce ne ka tabbatar da shi to wannan fa ka in ya so kuma in an yi da kula abin da aka yi da kuskure tun da mutum duk yanda ya kai duk yanda ya kai ba mamaki ya kuskure to amma in an yi da kuskure a sannan sai ya zama ma ko da an yi kuskuren lada za a samu من استعدى فأصاب فله أجران ومن استعدى فأخطأ فله أجر واحد ba cewa aka yi abin istihadin ba amma dai cewa aka yi istihadin wanda ya amsa istihadin bazulu wanda istihadin shine bazlul mukallafil wus'a fi ma'rifati hukumin shar'i mustahidi wanda ya amsa sunan mustahidin wato ya santi da duk da ake bukata daga mustahidin ba dan karambani ba ya ba da iyaka kokarinsa iyaka ƙoƙarinsa a wajen gano hukunci na shari'a shi yasa hukuncin da za a tambaye shi ya zama yana bukatar sai ya kwana ɗaya kan ya binciko to ya haƙura ɗin ya kwana ɗayan ya binciko ya ba da amsa kai ya ce shi lalle nan faɗa nan gamawa ana faɗa masa nan take zai iya ba da amsa wanda sai ya yi kwana biyu yana hukunci ya bari sai kwana biyu in masa tambayar ya faɗa ka bari sai na binciko wanda sai ya yi wata ya bari ai watan tukuna kai ya ce a'a zai gaggawa nan take sha da gamawa ake cewa ya ce ai shi ma haka zai mai da shari'ar Allah shari'ar Allah ta huce haka shi ya sa manyan magabata akwai wanda za a yi watan bayan shekara bai gano amsar ba ko sai bayan shekara ya gano amsa ya fito ya faɗa shi ya sa a ɓadda mutane dai ba bisa hujja ba ba daidai ba ne kulla ajidu
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
malamai da yawa suka ce wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka a game da abin da aka haramta ta fuskar abin da ake ci ita wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka da bayyana cewa abu kaza da abu kaza Allah ya haramta su wadda a wannan ayar an lissafa abu hudu da aka ce haramun ne to kuma bayan nan ita ayar ta zo da sigar hasaru cewa gaba ɗaya a cikin ni dai abin da aka yi min aike da shi to ba wani abu wanda yake haramun in ba wannan abubban da aka faɗa ba to kuma bayan nan sai aka samu wasu dalilai musamman a hadisai wanda suke haramta wasu abubba wanda su ba a faɗa a nan ba to su ya hukuncin su to shine nan gaba za mu je Allah subhanahu wa ta'ala lamma alzamahum lahul hujjata yayin da da inda ubangiji ya lazunta wa kafirai hujja da cewa haramcin min indi anfusihim min indi anfusihim ya zo ne ta gaban kansu sun yi haramcin ne gaba gaɗi ba su tsaya neman hujja ba ba su tsaya wajen komawa ga wanda shine yake da haƙƙin haramtawar ko halattawa ba wanda shine Allah Allah shi ke da haƙƙin haramtawa shi ke da haƙƙin halattawa abinda Allah ya ce haram ne ya zama haram dole abinda Allah ya ce halal ne to yana nan a halal ɗinsa dole amma su a nan sun haramta ne ta gaban kansu sun yi gaba gaɗi ne lamin indillahi ba daga wajen Allah ba ahabaram sai ubangiji ya ba su labari da abin da haramcinsa ya tabbata daga wajen Allah wannan ya zama natija ne na abin da ya gabata fa'idar duk bayanin da aka yi kenan a baya kamar irin yadda malaman mandiki ne suke faɗa bayan kayi tarkibul ashkal sai natija ta zo ko bayan kayi tarkibul shakal sai a ga natija to wannan kamar natija ce ta maganar da aka yi a baya tunda dai an tabbatar muku da cewa ba fa wanda yake da rama halacci ko haramci kuma kudin nan in ba Allah ba kudin nan kuna kuna halattawa kuna haramtawa to bayan da abin yake gaba daya maganar da yake ta zo daga Allah abinda Allah ya aike da shi ba wani abu wanda yake haram in ba waɗannan ba abinda ake nufi ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka ce ga kafiran makka ni ban samu muharrama wani abin haramtawa ba a cikin abin da Allah yi yo aike da shi zuwa gare ni wanda shi ne ƙur'ani la ajid ban sami muharrama wani abin haramtawa ba fi ma uhiya ilayya a cikin abin da aka yi aike da shi zuwa gare ni ban sami shay'an muharrama wani abu abin haramtawa ba wato mufassiro ya nuna cewa a nan yana daga inda aka shafe man'uti amma aka ban na'atinsa shay'an din shine man'utin muharraman shine na'atin an faɗa cewa kowanne daga cikinsu akan shafe ko da yake a shafe shi na'atin kaɗan ne a shafe na ati kaɗan ne a shafe man'utin ya fi yawa kamar irin yadda ya zo a nan yadda ibn malik yake faɗa a alfiyarsa wa ma min al-man'uti wan nati uqil yajuzu hasfuhu wa fil nati yaqil ban samu wani abin haramtawa ba ala da'i ala da'in bisa duk mai ci yad'amuhu da zai ci duk wanda zai ci wani abu a cikin wannan ne ban ga wanda aka ce ai haramun ne kai ya ci ba in ba wa'annan da za a faɗa ba illa an ya kuna sai fa idan abin ya zamo a nan akwai kira'o'i guda biyu akwai illa an ta kuna da ta kenan akwai kuma illa an ya kuna da ya wanda dukkaninsu kira'o'i ne sar'iyye sai fa idan ya zamo mai tatam mushe ne bin nasri wa fi qira'atin bin raf'i ma'a tataniya illa an yakuna mai tatam ya zama kana ɗin tammata shi yasa gaba ɗaya sai a ce kira'o'in a nan sun ƙididdiga amma muhashi ya ce da wato abin da yake a nan akwai illa an ya kuna mai tatan ko kuma illa an ta kuna mai tatan sannan kuma illa an ta kuna mai tatun cewa ba ma'attata ni ya ci ba ne ni ya ci ne shi yasa ya zamo kira'o'in guda uku ne wanda dukkaninsu sab'iye ne inda ya ne to ta yi mai tatan ɗin wato ya zo da nasba haka nan ma da ta shi ma mai tatan ya zo da nasba akwai kuma kira'ar ba kira'ar wato ya kuna mai tatun sai dai akwai kira'ar ta kuna mai tatun ya zama kana din tammaci shi ya sa mufassiru ya ce faƙaunin mufassiran muhashi ya ce faƙaunin mufassiri sadi mai tafsiri da ya ce fi kira'atin da rabi ma tatani ya ce sabku kalame wasawabu alfauƙani ya ce ma alfauƙani ya ce وهذا الاستثناء وانا استثناء عند اكتي الا ان يكون يسوء أن يكون متصلا لا يلزم متصلين باعتبار عموم الأهوال دوبة جمع والحالة